rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillahi Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi Lahadi ce ko za a ce ko Lahadi ne kasan kabilu ne anan din tari aka ce wai duka kabilu Allah ya kanar da mu wannan rana ta Lahadi Allah ya kaddara da muke karanta littafin fiqihu wanda mun dauko ahadari muna karanta gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu sa'annan kuma mun ce ba za mu yi gaggawa ba duk abin da ya dace na aiki ga wannan littafin za mu yi masa saboda me saboda shi wanda ya littafin ko ce wanda ya rubuta littafin ya yi ayyukoki a ciki ya haɗa ilimi a dunkule kuma yana buƙatar a daga bayyanawa ko a ce abin ka buɗa su saboda me saboda mu samu fa'idan da ake nufi a ciki Allah ya ganar da mu ya bamu da sauƙi wannan rana ina ji 28 ga watan safar tafiya wata ta tafiya wadda ta dace daidai da yau ɗaya ga wata ko yau ɗaya ga wata na tara ko na tara 28 ga watan safar shekara ta 1446 na Allah karɓa mana wannan kuma na zama ɗaya ga watan tara wanda ya zama 2024 ubangiji Allah ya ba mu ikon yin komai cikin addinin nan cikin ilimi duk abin da zai zamanto da jahilci ya ubangiji Allah karka ba mu dama mu aikata shi saboda jahilci matsala ne asan jahilci shi ke sa mutum ya ta bautatawa gunki don sai na umar da yi allansa da cikui ya yi tafiya ya ga yunwa za ta kashe shi ya ce kai bari ya cinye allan ya sake yin wani ai kaga jahilci ne ya sa yi wannan kafin ya gane amma lokacin da ya gane in ya tuna sai ya yi dariya saboda ya san wancan lokacin na cikin bata to wanda bai gane addinin da yake yi ba to batansa matsala ne a wurinsa kuma ba zai gane ba sai Allah ya yarda in Allah ya yarda kuma ya ganar da shi sai ga ashe da yayi aikin banza kuma Allah ya fahimtar da mu abinda muka kwana mun gama auqatus sala lokutan sallah zamu tashi shuru'i sala sharuɗoɗin sallah to ita sallan tunda mun yi lokacinta mu san ita din sallan mecece ita sallah ya aka yi ta zan sallah gare ka kai kana yi har ta same ka kafin ka san mai sharuɗoɗinta don sanin mahimmancin abu shi zai baka daman ka rike shi da mahimmanci inna salata tanha anil fasha'i wal munkar ita sallah tana hana alfasha da munkari to ta yaya za ka yi ta ta karɓu har ta hana ka sai aka ce to bari ka ji ita sallan ga ma yadda aka yi ya zamanto girmanta ya kai girma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi ake sauko masa da shi amma sallah da za a bashi sai aka tafi da shi gaba ɗaya saboda girman sallah aka tafi da shi daga nan ba fa nan garin ba fa kai wani ya ce daga nan garin a'a daga baitul muqaddas aka daga shi zuwa sama amma an tafi da shi daga makka zuwa baitul muqaddas daga baitul muqaddas aka daga shi zuwa ina zuwa sama sanda ya tafi har bakwai wanda inda ya je na Allah ya nuna inda ya je ɗin iyaka wanda aka aika ya je da shi shi ma ya je magaryan tikewa sanda ya je iya inda kawai nan ne iyakansa kenan ya ce to sai dai ka je ka ni ma iyaka na kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an tafi da shi wannan guri ɗin wa'yansu suka ce farlanta masa sallar nan ita ce kamar haka sai aka ce mata wa aina furidati sala wai yaushe ne kuma a ina ne aka farlanta yin sallah sai aka ce furidati salawatul khamsa qabla al-hijra lailatul mi'raj yadda aka farlanta ko ce lokacin da aka farlanta ita sallan an farlanta ne lokacin da aka yi mi'raji da shi isra'i da mi'raji shine an gance al-isra tafiyar dare al-mi'raj haurawa da shi sama Allah ya ganar da mu to a wannan lokacin aka farlanta masa ai fi lailatin lati usiriya fiha bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila baitul muqaddas yace lokacin da aka tafi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa baitul muqaddas baitul muqaddas din nan tsakaninta da makka tana da nisa kwarai kuma an yi tafi da shi lailan da daddare ne lokacin da aka tashi za a tafi da shi sai aka hawar da shi wata dabba da ake ce da ita guraka an ce dabbar inda idonta ya kai nan kafanta yake sauka in dai idonta ya ga wuri to nan ne kafanta yake sauka an ce tana da tafiya kwarai an ce ba kamar barewa ba bata kai barewa amma bata kai abin nan doki girma ba amma ta fi barewa girma an ce idonta na kaiwa iya ƙarshen in kafanta na kaiwa ƙarshen inda idonta ya tsaya kaga tafiya ne daga nan da aka je sai aka ɗaga shi zuwa sama kuma saman nan kowane wuri akwai ƙofar shiga mala'ikin da ya zo tafiya da shi sai ya buga ƙofar sai a ce waye sai ya ce ni ne jibrilu ya ce tare da wa ya ce tare da muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce har an aika masa ashe an san lokacinsa ya yi kenan an ce ƙarshen duniya ta zo kenan har annabi zai je karɓar sallah suna da sanar da haka kenan sai a ce har an aika gare shi sai a buɗe musu su wuce sai sun je har saman bakwai Allah ya ganar da mu lokacin da suka zo saman shida suka haɗu da annabi Musa yana baitul ma'amur wani ɗaki ne wanda an ce tun da aka gina wannan ɗakin mala'iku kullum sai sun je dubu saba'in sun mar ɗawafi kuma duk wanda ya tafi bai taɓa dawowa ba kuma ba zai taɓa dawowa ba kuma tun ran da aka halicci ɗakin nan ake bautan kai ka san yaushe ne to shi yasa Allah ya ce ba wanda ya san yaron dunansa sai shi Allah ya ganar da mu ya ba mu ikon yi don shi summa urija bihi sa'annan aka daga shi ila sama'i zuwa sama wa kana zata wa kana zalika hakan ya kasance qabla al-hijra bi sanatin wahida da shekara ɗaya kafin ayi hijira aka je da shi wakila ko kuma an ce a'a bi salata sanawatin da shekara uku ne wakila ko an ce a'a bi khamsi sanawatin da shekara biyar ne aka bashi sallah kafin ayi hijira wannan kaulin duk wanda ka dauka bambanci ne na mai su Allah ya ganar da mu wa faradaha Allah ala nabiyihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 50 salatan lokacin da yaje abinda aka bashi salloli guda 50 kulli yawmin wa lailatin cikin dare da rana sallah 50 zaka yi akwai aiki ko fa kabila ya karba wanda zala ya sauko mustasliman lihaza shi kan hankalinsa a kwance da wannan abu da aka bashi radiyan ya yarda sallah guda nawa guda 50 lokacin da ya taho ya sauko daga ta bakwai ya zo ta shida sai ya samu waye sai ya samu annabi Musa wa marra bi Musa da ya zo wucewa gurin annabi Musa sai annabi Musa ya ce masa wa huwa fi sama'i sadisa yana sama ta shida faqala lahu sai ya ce masa ya Musa ya kai Musa bima umirt umirat bima umirta me aka umurce ka da shi daga sallolin da karwo me aka umurce bi ma'ana nawa aka baka salloli kala sai annabi Musa ya ce umirtu an umurce ni bi 50 salatan da salloli guda 50 kulla yaumin a kullum kala sai annabi Musa ya ce innak innak ummataka lalle al'ummanka la tastati'u 50 salatan ba za su iya yin sallah 50 ba kulli yaumin a kullum wa inni wallahi lalle ni ina rantse maka da Allah kadi jarrabtun nasa qablaka na jarraba mutane kafin kai ma'ana na gwada al'umma ai na yi je sakon Allah kafin ka je misali yace jarrabtun nasa na jarrabi al'umma bi ma'ana wa'alajtu bani isra'ila na zauna tare da bani isra'ila ashaddul mu'alaja na yi fama da su fama sosai akan maganan ibada farji ila rabbika tafi zuwa ga ubangijinka fas'alhu takhfifa li ummatika ka je ka roke shi ya sauwaka wa al'ummanka faraja'atu annabi Musa yace sai na dawo fawada'at anni asharan lokacin da nazo na roki ubangiji na sai yace je ka an cire maka goma saura nawa saura 40 faraja'atu ila Musa da na dawo zuwa ga Musa faqala misilahu sai ya ƙara maimaita mun abin da ya faɗa faraja'atu na ƙara koma zuwa ga ubangiji fa wada anni asharan aka sake cire mun goma saura nawa 30 faraja'atu ila Musa na dawo zuwa ga Musa fa qala misil sai ya ƙara faɗan misalin abin da ya gaya mun faraja'atu sai na koma fa wada anni asharan aka sake cire mun goma ya koma saura nawa 20 faraja'atu ila Musa na sake zuwa ga annabi Musa faƙala misilu ya ƙara faɗa min abin da ya faɗa faraja'atu sai na ƙara komawa fa umirtu bi asharans aka ƙara cire mun guda goma salawatin na sauloli kulli yaumin ya zamanto sallah guda goma ne farajatu na ƙara dawowa fa ƙala misilahu ya sake gaya mun abin da ya gaya mun farajatu sai ƙara komawa fa umirtu bi khamsin salawatin sai aka ce mutu an rage sallan an rage ma biyar saura biyar farajatu na sake dawowa ila Musa zuwa ga Musa fa ƙala sai ya ce bima umirta da me aka umurce ka yanzu qultu nace masa umirtu bi khamsi salawatin kulli yawmin an umurce ni salloli guda biyar kowane rana qala inna ummataka lalle al'ummanka la tastabi'u khamsa salawatin ba za su iya salloli guda biyar ba kulli yawmin a kullu wa inni qad jarrabtu nasa qablaka wa alajtu bani isra'ila ashaddul mu'alaja yace nayi fama da bani isra'ila mafi fama farje ila rabbika koma zuwa ga ubangijinka fas'alhu takfifa ka roke shi ya rangwanta maka li ummatika ga al'ummanka qala sai annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace sa'altu rabbi na roki ubangijina hatta yace na roke shi na je na dawo na je na dawo na je na dawo zuwa ga Ubangijina, istahayaitu har ina jin kunya. Har ina jin mai? Har ina jin kunya. Walakin sai dai ni arba wa usallimu na yadda na karɓi guda biyar ɗin. Allah ya gane da mu. Ƙala, falamma jawaztu nada munadiyan lokacin munadin lokacin da na wuce annabi Musa sai na ji wani kira ana kira ana ce da mu amdaitu fari faradaitu bi ma'ana kamar da nace na yarda na amince zan je in gwada in yi kokari su yi iya abin da za su yi bi ma'ana su yi salloli guda biyar din sai ubangiji ya ce an mayar maka da salloli biyar din salloli biyar din nan kowane ɗaya tana matsayin goma ne Allah ya ganar da ta koma hamsin ninta kenan ko wurin mai gurin daraja inna lil salati ahammiya sallah tana da muhimmanci fa azimatan mai girma wa makanan da wani daraja aliya madaukakiya fil islami a musulunci fahiya ahadu arkanul islami tana ɗaya daga cikin rukunan musulunci al'azima mai girma bal hiya ahammu haka girman sallah ma ba da tashahadaini bayan abin nan shaidawa guda biyu bayan ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai sallah yace kaga tana da girma ko yace to ta samu girman nan saboda me saboda ubangiji shi ya girmama sallan tare da annabi sanda aka ɗauke shi ya je ya karɓo ta da kanshi Allah ya ganar da mu. To a cikin wannan ne fa sai ga mutum kuma yana yin abin da ya ga dama daga sallah. Fadalu salat ya ce falalan sallah wa fawaid da fa'idodinta. Qadi aflahal mu'minun. Allah mai kowa mai komai ya ce qadi aflahal mu'minuna. Mu'minai sun rabauta. Su waye ne muminin allazina hum fi salatihim khashi'un waɗanda a cikin sallansu suna yin su da ilimi da jin tsoron Allah suke khashi'una suna jin tsoron Allah suke yin sallah din wallazina hum ala salawatihim yuhafizun kuma suna tsare wannan salloli din ana kiran sallah ko ana lokacin sallah yayi duk damuwansa sallar kawai Allah ya datar da mu ulaika humul warisun yace to ulaika in kana neman waɗanda suka rabauta ya ce to waɗannan su ne warithuna su ne masu gado me za su gada sai aka ce allazina yarsaunar firdausa ai su ne wanda suke gadon aljanna ta firdausi hum fiha khalidun kuma an sun shiga babu fita to wanda ya yin ta ba wanda ba bai damu da ita ba fa zai samu firdausin ne to duk burin mutum yanzu ya gama rayuwarsa na gidan duniyan nan ya je lahira bai shiga aljanna ba to me amfanin rayuwarsa wallahi da sai ya yi burin ya zama doki ya yi burin ya zama jaki saboda me lokacin da ya ga an yi sakamako komai ya kare dabbobi wannan wanda ta tunkuri wannan ta rama wannan ta yi kaza an ce ku ni ba ku zama ƙasa sai ce kai da ma a ce ma ni ma na zama ƙasan mana ya san makomar akwai wahala saboda sun gama komai nasu wannan dabbobi da kake yankawa da komai dinnan wanda ta tunkuri wata sai ta rama a lahira to yanzu a ma dabba haka ina mutum kuma kaga akwai aiki ko babu to shi yasa ka riki sallan da kyau da mahimmanci sai aka ce tahziru man iba'ati sala gargadi ko tsawa ga wanda yake wasa abu yake barin ma sallan yayi abin da ya ga dama fawailul lil musallin aka ce azaba ya tabbata ga masu sallah kuma kaji kuma allazina hum an salatihim sahun yace su waye ne yace allazina hum waɗanda an salatihim game da sallolin su sahuna suna yi yadda suka ga dama ba ilimin ta kuma ba neman ilimin suke ba in sun samu kansu a jama'a su yi in ba su samu kansu ba kawai su bar ta ta wuce sai yace wa qala ta'ala Allah mai kowa mai komai yace fa khalafa min ba'dihim khalfun yace kaga wayannan sahabbai wanda za su biyo bayan su ga wayansu kuma yace fa khalafahum ba'dhum khalfun a bayan wannan al'umma bi ma'ana wannan jama'a akwai wayansu jama'an da za su zo a ba'u salata su kan tozartar da sallah ne kawai aikin su wattaba'u shahawat za su dinga bin son ransu kawai fa sawfa yalqauna ghayya amma da sannu za su shiga wata wuta alghayyu illa man taba sai wanda ya tuba kaji da ya tuba da baya sallah sai ya koma sallah Allah zai karbe shi ai ai ba wanda Allah ya kulle masa kofa ya ce ba zai karbi tubansa ba kan baka sallah dawo kai sallah Allah zai karba Allah kuma zai yafe maka wanda ya gabata wanda baka yi ba amma masabin maliki an ce sai ka biya waɗanda suka me wanda suka wuce tunda an haife ka cikin musulunci amma kuma sai wauta da jahilcinka ya sa ka ƙi neman ilimi ba wai jahilcin tsagwaro ba ƙin neman ilimin ya yi to don haka zai zama to mai sai ya biya wannan salloli da suka wuce gare shi Allah ya ganar da mu aba'u salata wa tabu shawar suna bin me son zuciyarsu fa sawfa yalqauna ghayya da sannu za su shiga cikin wannan wuta na gayyu din illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan ka duba ka ji san da ya tuba wa amana ya yi imani wa amila ya yi aiki kuma aikin sai ya zamanto salihan na kwarai ai akwai aikin da ba na kwarai ba mai wabtan wayan mutum ba ai ba aikin kwarai ai aiki yake amma ba na kwarai bane aiko wanda ya tsallaka katangar mutane ai aiki yayi amma ba na kwarai bane aikin aiko wanda ya walawala ya ci kuɗin mutum ma ba tare da ya yadda ba ko ba tare da ya sani ba shi ma aiki yayi amma ba na kwarai ba ai to ka ji sai ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan yayi kyakkyawan aiki fa ulaika to wa'annan yadkhuluna aljanna za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za a tauye musu komai ba Allah ai ba zai zalunce ka ba idan kai zai baka kai in baka yi ba fa ba zai baka kai ba ba na wanda za a dauka a baka hukumu tariku salata hukuncin wanda ya bar sallah me ya hukuncinsa yanzu an yi magana ko to amma me ya hukuncinsa shi kuma da tariku salatu yan kasumu ila kismaini barin sallah ba a yi ta ba an kasa wanda ya barta din kashi biyu ahaduhuma ɗayan guda biyun an ya kuna ma'a jahadi wujubiha na farko shi zaman wajibin a kansa ya karyata ya ce karya ne ita sallah ba wajibi ba ne a kansa mutum da yake nan ko ɗayi fahaza kufurin bila shakkin wannan kafiri ne babu wani shakka a ciki ko sunan shi ma waye in a musulunci an haife shi ya zamanto ya ƙi yin sallan kuma ya ce ba wajibi bane a kansa to sunan shi kafiri babu shakka Allah ya ganar da mu li'anna jahada wujubi salati fardiya don jayayya ko taurin kai da wajibcin sallah ta farilla kufurin litakazibillahi ya kafurta ne don ƙaryata Allah wa rasulihi da manzonsa wal mu'minuna da mu'minai shi yasa ya zama kafirin direct wa qad qala ta'ala Allah mai kowa mai komai yana cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul ulama lahul huda yace duk wanda yayi ki yayi jayayya da manzon tsira sayyidul wara sallallahu alaihi wa sallam min ba'di bayan ma tabayyana lahu ya bayyana a gare shi huda shiriya bi ma'ana an kawo an karanta masa amma sai ya ki yadda wa ya tabi ghaira sabilil mu'minina yabi hanyar da mutanen da ba na kwarai ba nuwallihi to za mu jibintar masa mata walla abin da ya jibintar wa kansa tun da ya zaɓi ya kafirce shi kenan kuma za a ƙona shi shi kenan wa nuslihi jahannam kuma za mu shigar da su jahannama Allah ya tsare mu ya ba mu ikon gyarawa wa sa'at masira wannan makoma ta yi muni an yi magana akan wanda ya ce me ba wajibi bane a kansa asani na biyu an ya kuna tarku salati kaslan a'a shi dai kawai ya bar sallan ne saboda kasalar ransa wata hawunan da wulakantar da ita ma'al iqrari bil wujubi amma ya yadda ita wajibi ne a kansa aka ce yi sallah ya ce zan yi mana ha aji wannan sai ka dame ni ne wai dole in zan yi sallah sai na nuna maka yi na sallah ne wannan abun da ya hana shi yin sallah wofantar da ita ne kawai amma ya yadda wajibi ne a kansa ai muna samun ko ana samun mutumin da fa baya sallah ba ruwansa kuma in za a kira sallah sai in a nan ne sai ya ƙara gaba sai ya je ya jira can kamar sun gama ya yi sallah a nan a wurin can nan kuma ya bari zai je can ya yi to kanka za ka ma wa mai abin shan wahala wanda ya halicce ka ne ba za ka yi bauta don shi ba kuma ya halicce ka ya baka ji ya baka gani ya baka lafiya in baka da yanzu ciwon kai kadai bana samun mutum ka je yana wayo Allah na ya san Allah ne ya halicce shi amma kuma yin sallah ya zama ma tashin hankali to ka gyara ubangiji Allah zai yafe maka idan ka gyara Allah ba ni fa ba ya halice ka dan ya kona ka bane idan kaga an ce ma wani bari ya kuma bari to mai imani ne Allah zai bashi mai abin aikin da yayi ne ya bashi mai ladan aikin da yayi amma an ce bari yace kai wannan mutu akwai matsala wai su damuwa kullum sai zagin mutane sai kaza kaza to wannan fa akwai matsala fa haza yudda ilaiha shi an ce ai ta kiransa wani kai sallah wane ka bar harkar nan ka yi fa sallah sallan nan ita ce kaza wa yi umaru biha a yi ta umarninsa ya yi ta fa in sallah fa zalika in ya yi sallah shi kenan wa in wa inistamara ala tarkiha in ya ci gaba da barinta fa qadi tulifal ulama malamai sun ƙara wa junansu ilimi akan wannan fihi akan shi din fa minhum daga cikin su man ƙala akwai wanda ya ce innahu ya kufuru wa yi kutalu kufuran ya ce ya kafurta za a kashe shi kuma a matsayin kafiri wala yi salla alaihi ba za kuma a masalla ba wala yi dufanu ma'al musulmi na ba za a binne shi a makabartan musulmi ba in ka ce ta ma zafi sai su ce to gashi والدليل قوله قول قول هؤلاء دليل فدان wayannan mutanen min alqur'ani game da alqur'ani qala ta'ala Allah mai kowa mai komai yace fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din da ana magana da waɗanda suke mushrikai ah mushriki ana samun sha'ina ne ana samun shawuri mai sallah ne ai a kafiri ka wannan ai kafiri ne mudulkan an ce mushriki to yana sallah ne yake hada Allah da wani kamar mun gane wannan magana Allah ya ganar da mu sai ce fa in tabu yace da in sun tuba wa aqamu salata suka tsaye da sallah kaga tuban ba za ta yi amfani ba sai an tsaye da sallah wa atu zakata kuma suka bada zakka fa ikhwanukum fid dini to yan uwanku ne a addini amma idan har suka yin sallah ko kai ka haife shi ko mahaifinka ne shi ya ƙi yin sallah din to bai zama dan uwanka addini ba in ya zama dan wanka addini ma to ba addini ba kam Allah ya ganar da mu wa nufassilul ayat li qaumin ya'qilu zamu fassala wannan ayoyi daki daki ga waɗanda suke da hankalin gane in ba mai hankali ba wanda zai gane wannan abin da ake nufi sai ce sharadin ga sunan guda uku sharadi ne guda uku da aka yi magana farko aka ce mene fa in tabu ai farko aka ce in sun tuba wasani sharadin shine wa aqamus salata kuma sai sun tsaye da sallah tsaye da sallah kuma ba wai in zo cikin mutane in yi sallah in tafi shikenan na zama na tsaye da sallah ba sam na san ilimin sallah din zan yi ruku'u a tambaye ni meye ne ita in ce kaza zan yi sujjada a tambaye ni meye ne ita in ce kaza ce ita in na dago meye ne dagowan kaza me ake faɗa a cikin sujjada meye matsayinta a cikin sallan kaza ne mene daga hannu lokacin da za ka yi kabbaran harama meye matsayinsa mene kabbaran harama din mene dawo da hannun matsayinsa a cikin sallah ka ce kaza ne to shine ka san sallah idan baka san wannan ba to idan kana neman ilimi amma ka rangwame za ka iso idan baka neman ilimi to sallah ka bata karbuwa Allah ka bamu da sauki to yanzu wanda ya ki tuba yace shi an dame shi akan sallah makomansa yana ake tuna masa to yau in yace ba zai yi ba sai a bar shi in ya mutu a shari'a ba za a je a yi sallar shi ba ba shikenan ba a shari'a ba yi mai ba ba a yi sallarsa ba amma wannan ma fa wanda za a jira shi ya mutum shine wanda bai ƙaryata wajibci ba wanda ya ƙaryata cewa ba wajiba bane an ce ana kashe shi kisan kafiri kuma ba za a binne shi a makabartar musulmai ba direct wannan ba sai an ja mara wani hankali ba ma wanda kuma ya yarda da wajibi ne a kansa to shi kuma an ce me aka ce marto a yi ta jan hankalinsa don ya yi ta idan ya ƙi idan ya ƙi me ya ƙi yinta in ya mutu ba za a sallace shi ba a kashe shi kuma in an kashe shi in an kashe shi ba za a sallace shi ba ba za a binne shi a makabartar musulmai ba kaga duk dai ba tsira ba ko babban ta shine ubangiji Allah ya so mu da alherinsa duk wanda baya sallah ubangiji Allah ba shi iko yayi sallah kuma ya sa ya yi ta da ilimi kuma Allah ya karɓe ta Allah ya sanya mu aljanna baki ɗaya babban abin da ake nema a gare ka ake kira nan shine ka bar harkar son ranka ka kama bauta wa Allah kadai shine mafita Allah ganar da mu amu koma cikin littafin mu fasalun fi shurudi sala yace fasali a cikin sharadin sallah wa shurudi salati baharatun hadasi wa zaharatul khabas a cikin sharadin sallah akwai tsarki na hadasi akwai tsarki na habasi mun karanta tun baya mun faɗi meye ne tsarkin hadasi meye ne tsarkin habasi minal badani a jikinka ne bi ma'ana ya ce ɗaharatul hadasi kaga tsarkin hadasi shine abun da ya fita daga jikinka minal badani wa saubi wal makan ko kuma misali yanzu ka yi fitsari ba hadasi ya fita ba sai ya taɓa riganka ya zama kabasi kuma ga hadasi a jikinka ga kabas Allah ya ganar da mu wal makani haka ma wurin sallah wasatarul aurati akwai sitirce al'aura wastiqbalul qiblati akwai fiskantar alqibla wa tarkul kalami akwai barin magana wa tarkul af'alil kathira da barin ayyukoki masu yawa wannan sharuɗoɗi ne na sallah ake lissafa ma da aka ce maka sharaɗin sallah sai aka ce taharatul hadathi tsarkin mai abin da ya fita jikinka ko taharatul khabasi da tsarkin abin da ya taba ka sai ce minal badani shine ya taba jikinka wa thawbi ko ya taba tufanka wal makan ko gurin da zaka yi sallah wa satarul aurati akwai sitirce al'aura yana daga me sharadin sallah wastiqbalil qiblati da akwai fiskantar alqibla yana daga me sharadin sallah wa tarkul kalami da barin magana wa tarku af'alil kasira da barin ayyukoki masu yawa ana yin aiki kaɗan kenan ko Allah ya ganar da mu tunda an yi maganar sataratul aura anan sai ya ce maka tsarkin hadasi da kabasi kan kaman ka san su wanda ya taba ma jikinka saubu tufanka ne wa makanu ko makanin duka san su yace da ya magana wa satarul aurati sai yace to satarul aura menene al'auran ma gaba daya sai yace maka auratul rajuli al'auran namiji da za a ce nan al'auransa ne ma bai na surratihi ila rukubatihi shi ne daga cibiyansa zuwa gwiwansa wal mar'atu ita kuma mace kulluha auratun dukkanta al'aura ne ma a dawa jihaha wa kafai ni banda fiskanta da tafuka guda biyu kaga har kafa ya shiga ke mace in da ta yi sallah tilas ta rufe kafanta malamai sun ce in ta yi sallah in ta yi sujjada ko ruku'u dunduniyan ta ya fito in akwai lokaci za ta dawo da wannan sallan dan ba idan babu lokaci shikenan sallah ta sha to yanzu duk macen da za ta yi sallah ba ta rufe kafanta ba to ta san sallan ta bai karɓu ba iya abun da za ta bari shine fiskanta da tafin hannu Allah ya ganar da mu kuma a shari'a abinda aka ce kenan ta fita waje amma fa haka ake yi rayuwan kawai za a ga mace wata kan ma har da niqabinta akan a taba kafanta kuma ba komai kana ganin hassin galalin kafan sa niqabi mustahabi ne fa ana sawa saboda abu guda biyu ne ko kyanta na da yawa ko muninta yayi yawa saboda kar maza su dawwama mata kallo shine fa amma kaga ta saka shi ta bar wajibinta kuma wajibi shi ne kafanta wajibi ne sai ta rufe shi Allah ganar da mu kuma wannan dole ne a yi aiki akan wannan wurin saboda me saboda idan har bata sani ba take yi to kai da kake aure da ita kai ne mai matsala amma in ta sani kuma ta tsallake to wannan kuma Allah ya bamu da sauki wa tukrahul salatu fi sarawili an karhanta an ƙi kenan namiji yayi sallah da wando kadai ai an ce al'auransa daga cibiyarsa zuwa gwiwoyi ko ya ce a to shi kenan he ya ja wandonsa he ya sa shi a kukumi sai ya ƙara gaba da shi cibiyarsa kawai sai ya yi sallah to an ƙi haka amma in ya yi sallan sallar ta yi Allah ya ganar da mu illa iza kana fawqaha shay'un sai in akwai wani abu akan riga akan ita wando din wa man tanajjasa thawbahu wanda ya najastar da tufansa walam ya ji sauban gairahu bai kuma samu wani tufa da zai sa ba walam ya ji ma'a ya gasiluhu kuma bai samu ruwan da zai wanke tufan ba aw lam yakun indahu ma yalbisu ko kuma babu inda zai je ya cire wannan tufa mai najasan ya sa wadda take da tsarki din hatta ya gasilahu har ya wanke wancan din wa kafa khurujal waqati kuma gashi yana jin tsoron fitar lokaci salla bi najasatihi to yayi sallah da najasarsa Allah ganar da mu kaga shari'a sauki ga kafa da tufan ga ka da komai amma babu inda zaka je ka canja kayan ko kuma ga ka da janaba ta same ko wani makamancin wannan yanzu baka da inda ma zaka yi wankan ga ruwanka ga komai Allah ka bamu da sauki sai aka ce sallabi da najasati he sallar da najasarsa yanzu kaga hukuncin tufansa ai ba za ta yi sallah ba amma yanzu matsala ta sa babu a ruwan da zai wanke ko kuma a ga ruwan babu yadda zai iya cire wannan tufan ya wanke wani to don haka aka ce yi sallah da me da najasarsa kaga ibadan ne dole sai ka yi ta komi an maka tsari don me don ka gane addinin musulunci sauki ne fa bai zo ya takura ma ba in kaga mutum yana jin addini ya takura masa har ba zai iya sallah ba ma to wannan shi ya sa wa ransa wata gubar da za ta kai shi kabari kuma yi wahala in ya shiga kabari ana tumansa a can ai kaga ya samu matsala ko Allah ba mu da sauki wala yahillu takiru salati ka ji muhimmancin abin da yasa aka ma magana ba baya yiwa bi ma'ana bai halatta a wurinsa ba ya jinkirtar da sallah li adami tsahara wai dan shi bayi da tsarki a'a bai halatta ya bar sallah don bayi da tsarki ba an ba shi matakai ai ne yanda zai yi sallah ne wa man fa'ala zalika duk kuma wanda ya ki aikata haka din faqad asa rabbahu to ya saba wa ubangijinsa wa man lam yajid ma yasturu bihi auratahu wanda bai samu abin da zai suturci al'auransa yayi sallah ba salla uriyanan ya yi sallan tsirara kaga bai da wani uzuri ko wa man akhda alqiblata ai an ce a cikin sharadin sallah akwai fiskantar alqibla to he ya kuskure wa alqibla ya yi sallar ba ta alqibla ba a ada fil waqti zai dawo da sallar in akwai lokaci wa kullu i'adati duk abin da kaji an ce a dawo da shi a fiqihu filu wakati to ana magana ne akan in akwai lokaci fahiya fadilatu dawowa da sallan mustahabbi shi yasa aka ce ma in akwai lokaci Allah ya ganar da mu wa kullu ma tu'adu minhu alfa'itatu fil waqti wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti duk abinda kaji an ce a dawo da ita na sallah to a lokaci ne fala tu'adu minhu alfa'itatu ba za a dawo da wadda ta kubuce ba ta fita daga lokacinta a to ita kan ba za a dawo da ita ba in dai har a wancan lokacin za ce ma dawo da ita in akwai lokaci to ana nufin cewa wannan dawowa da ita mustahabi Allah ya fahimtar da mu wannan filatu haka ma nafila ba a ce wanto bari rama ta mun gane Allah ya ganar da mu fasilun fara'idu salati fasalin da zai magana akan farillan sallah meye ne farilla kwanaki mun yi tambaya meye ne farilla na'am na'am maganan a wuya nake ji ba na jin yana fitowa abin da ya zama wajibi wajibi ma fa larabci ne abin da ya zama tilas hausan fa da saura duk da dai ba bahaushe ba ne abinda in babu shi babu sallah ina ji wancan lokacin ma kaka mai fara aka ce kamar me kaman kayi a jikin mutum kaga mutum ba kai ai sai magabarta ko kaga mutum ba kayan ciki ai shi ma babu ko to shine farilla in an ce fara'id jam'i ne na fardu in an ce farilla an ce ɗaya kenan fara'id jam'i farillai Allah ya ganar da mu yace anniyatu fara'idu salati yace farillan sallah niyatu salati niyan sallan da zaka yi mene niyya mun yi magana wancan lokacin ba mene niyya me niyya in an ce niyya mene shi abinda ka kudurta a ranka ba faɗa a baki kenan ibnu taymiya yace duk abin da ka san zaka yi shi shine ka san zaka yi to tun daga lokacin da ka san zaka yi ya zama niyyar sa ya karbi annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yace niyya ita ce qasdul bi qalbi shine kudurta abu a ranka ka san zaka yi yanzu eh nufi yanzu misali mutum janaba tana kama shi ai tun daga kama shi janaba ya san wanka na kan shi niyyanta ta yayi Allah ya ganar da mu ya ce to shi ne niyya wata kabiratul ihrami da kabbaran harama mene kabbaran harama shine kabbaran haramtawa ka haramta komai sai aikin sallah shine kabbaran harama kabbaran haramtawa da kace Allahu akbar to abinda ake nufi shine yanzu duk wani abin da zaka yi aiki na cikin sallar ne banda wajenta Allah ya ganar da mu matsayinta mai farilla in babu ita babu mai ba sallah walƙiyamu laha da tsayuwa dominta ko tsai da ita wal fatihatu da karatun fatiha in babu fatiha babu sallah meye ne karatun fatihar ko meye ne fatihar walƙiyamu laha da kuma tsayuwa dominta da karanta fatihan da tsayuwa dominta meye ne su karanta fatiha shine ka karanta karatun fatihar tare da fitar da lafuzozin alƙur'ani kamar yadda aka saukar inda za ka zo ka yi ta faman warar rali ɗinka kana gama shi kan ba haka ƙura'ani ya sauka ba to ba ka yi karatu ba shi na abin da ake nufi kiyamula ha kuma tsaye da ita karatun ne ko kuma tsaye da ita sallah za ka ce duka biyu yanzu misali in karatun fatiha ba ta yi ba ai ba ta tsayu ba ko in ba ka yi ta tsaye kana cikin halin lafiya ba ba ta karu nan ma saboda mai a gaba za mu samu maratib ɗin da aka jera maka yadda za ka yi sallan a cikin laruri da uzururruka da suke damuwa gare ka Allah ya karba mana war ruku'u da yin ruku'i mene ruku'u shine ka sunkuya bayan kan nan ya zamanto mustawiyan da wuyanka da kayinka ya zama daidai kanka bai dago sama ba kuma bai yi ƙasa ba kuma hannunka ba damatsunka baka manne su jikin hakarkarinka ba kuma baka buɗa su kaman haka ba ana so baina zalika daidai da daidai in kana cikin sahu karka takura wanda yake cikin sahu saboda mai sahu abin da ake nufi da ita sahu ba yanzu mun da muke samun damuwoyi sai ga sahun ta koma ba kafada da kafada ake haduwa ba kafadan wani na kan kirjin wani ake yi sahun sunna kuma ita ce sahun da zaka hada kafada da kafada idan kuna saiti da shi diga digan ku kuma me ya hadu ba kafa haka ya haka ba sai dai wanda Allah ya halice shi akan haka wannan kuma ubangijin da ya halice shi akan haka akan hakan zai masa ibada ba shi kenan ba mun fahimta Allah ya ganar da mu warrafu minhu da dagowa daga ruku'u kai mustawiyan bayanka da wuyanka da kanka sun tafi daidai bai dagu ba bai yi ba wani suka ce za a iya dora ƙwarya akan gadon bayanka bai gangaro baya ba bai gangaro gaba ba mustawiyan ake nema shine kai ruku'u to wannan gabobin da suka shiga gaba daya kowane gaba ya shiga to sannan sai ka raf'u minhu ya dagowa domin ta kana dagowa sai gaban dagowan ya koma kamar yadda ya same ka da a tsayi ba wai kafin ka ƙari ta tsayuwa ka tafi ba to ruku'un ba ta yi ba Allah ya fahimtar da mu wasujudu da sujada mene sujada shine ka kawo goshinka da hancinka akan ƙasa sujada akan goshi yake amma da hanci ya haɗe suke wanda ya yi sujjada a kan goshi bai yi a kan hanci ba ta yi ba ta yi sai dai sujjadar ba ta cika ba amma sallarsa ta yi wanda ya yi sujjada a gefen goshinsa gefen nan ko gefen nan sujjadar ta yi an ce eh sallarsa ta yi amma sujjadarsa ya rage mata Allah ya fahimtar da mu ibada sauki wa sujudu alal me jabhat yace sujjada akan goshi wa rafu minhu da dagowa daga me daga isa sujjada din sai ka dawo ka zauna daidai sa'annan ka ƙara komawa ba a gaggawa wal itidalu da daidaituwa wa tsumaniyatu da nitsuwa wa tartibu bainal fara'id jeran ta tsakanin farillai din nan abin da ake nufi shine ka gane daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan an tambaye ka kuma zaka iya bayani yanzu kaza nake yi kuma kaza ne kaza Allah ya fahimtar da mu wassalamu da sallamewa a sallah kace assalamu alaikum ko kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah duka da kwai duwa da kalauka kuma yayi Allah ya ganar da mu lokacin da kace assalamu alaikum to ka fita sallah me dai ke in kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to shine ka fita Allah ya fahimtar da mu wal julusu alladhi yuqarinuhu da zaman da yake gwame da sallama din zaman ta ta ƙarshe kenan ku zaman da za ka yi ɗin da yake gwayar shi ai baka zauna ba ta yamma za ta yi ba in baka zauna ba za a yi sallama ba Allah ya ganar da mu sharɗu anniya sharaɗin niyya muqaranatu halit takbiratul ihrami ta zamanto tana haɗe da kabbaran harama a lokaci ɗaya za ka yi wayansu ayyuka kamar haka zuciyarka tana aikin daidaita ranka akan sallah ɗin ita ce niyyarka hannunka yana ɗagowa don ya isa inda shari'a ta ce ko daidan kunnenka ko ƙasa da shi kafaɗunka ga kuma furta kabbaran harama da kake yi aiki guda nawa guda uku ɗaga hannu da za ka yi me matsayinsa furta karman kabbara ɗin me matsayinsa niyya me matsayinsa kaga dole duka wayannan abubuwan zai zamanto a haɗe lokaci guda yanzu mutum ne ya zo bai daga hannu ba kawai ce Allahu akbar aka ce to sallarsa tayi sallarsa tayi ko bata yi ba eh wani na kada kai wani na cewa tayi yi sallarsa tayi me yasa daga hannun ai mustahabi ne sunna mustahabiya ka daga hannu ko ka daga nan ko ka daga nan Allah ya karba mana kuma dagawan kashi uku misali akwai wanda zaka zaka taho da shi masalan ai ne zaka yi zaka ce sanda ka gona ka ce Allahu akbar karshen kabbaran ka karshen saukan hannunka a ƙasa ko kuma ka ce Allahu akbar sai ka da shi dagowan shi kawo shi ƙarshe ko kuma ka bar shi ka ce Allahu akbar mun fahimta wannan sune guda uku Allah ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu ya Allah ka ba mu ikon mu yi don kai kuma ya ce mato niyya a haɗe take da me takbiratul ihram wa sunanuha kuna da lokaci ko na wa sunanuha yace sunnonin sallah din al iqamatu yin iqama iqama da zaka yi fardan din nan sunna ne a masaban malikiya mace in ta zo yin sallah ko ba ta yi ikama ba ta ce Allahu akbar shikenan yayi la ganar da mu amma kai namiji aka ce ma ka ta da ikama sunna ne Allah ya fahimtar da mu wasuratu da karanta sura allati ba'da al-fatihati wadda take bayan fatiha sunna ne karanta ita sura din walau ayatan ko da aya ɗaya ne ta zo Allah ya ganar da mu wasirru fi ma yusirru wal qiyamu laha da tsayuwa domin ta dan tsayuwa domin me karanta ita sura din wasirru fi ma yusirru fihi da asirta karatu a inda ake asirtawa wal jaharu fi ma yujharu fihi da bayyana karatu a inda ake me ake bayyanawa wa sami Allahu liman hamidahu da cewan Allah ya ji mai gode masa wa kullu takbiratin kai da dukkan wata kabbara sunnatun sunna ne illa al'ula sai ta farko ita kan farilla ne kabbaran harama farilla ce wa tashahhudani da tahiyyan nan guda biyu wa julusu lahuma da zama don su wa taqdimul fatihati ala surati da fara karanta fatiha kafin ka karanta sura sunnatun sunna ne shi ne tambayar da kwanaki aka yi a ce mutum ne da ya zo kawai fara sallah sai fara karanta sura kafin ya karanta fatiha haka ya yi sallah aka ce to sallarsa ta yi ko ba ta yi ba aka yi ta ce ce ku ce kuma ashe sallarsa ta yi sunna ne ko Allah ya ganar da mu sai dai akwai aiki akwai maganganu kuma akai wa taslimatu saniyatu wa thalitha da cewan assalamu alaikum na biyu da na uku a masabar malikiya na farko ka ce assalamu alaikum ka fita a cikin sallah wanda za ka yi santar liman da wanda za ka yi gefen hagu in akwai mutum su yake ma magana a nan lil ma'amumi ga mamu wajaharu bilme bitaslimatin wajiba da bayyana sallama ta wajiba ita ce ta fita daga sallah ba ita ce ta fita daga sallah ba to ita ce ta wajiba take wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasujudu ala al'anfi da sujjada akan hanci sujjada kan hancin ka ya taba sunna ne wal kafaini da hannaye guda biyu wa rukubataini da gwiwoyi wa adarafil kadamaini da manyan yatsu suna adarafil kadamaini wa sataratu ligairi ma'amumin da kuma sa sitara a gabanka in kai ba mamu bane don mamu shi kan liman ya masa shi yasa mutum don ya zo ya wuce gaba gare ka tsakanin sahu akwai liman babu komai a wurin Allah ya ganar da mu amma ba zai bi tsakanin satara da liman ba kuma satara ana sa shi ne iya inda karka shiga hurumin wani wanda in da ka yi sujjada ba za ka dungure shi da kanka ba inda aka ce ma kai ɗin ma liman mai wucewa gaba gare ka za ka mar za ka tsaya ne tsayin daidai santan hannunka aka ce to karka bari wani ya bi nan e idan kuma ya ce zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqatilhu fa innahu huwa shaytan ya ce yaƙe shi dan shi shaytan ne ya zai zo ya bi gaban ka mai sallah sai na Umar baya bin gaban wani kuma baya yadda a bi gaban sa amma ka san inda matsalar mu yake ne mutum zai zo ya dubi tsakiyan inda mutane suke bi sai ya kabarta sallah wajen to in mai fita babu halin ya iya tsayawa saboda yana da uzi idan ya zo ya bi gaba gare ka to laifin na kan wanda ya tsaya wuri amma idan har babu wani waje akwai wani waje shi ya bi to shi ne mai laifin Allah ya ganar da wa aqallu ba an yi maganan satara ba sai ce wa aqallu ha mafi karancin satara din ghilazu rumhin in gurin kauri ne kar ya yi ƙasa da kaurin sandan goron mashi to mashin aksari ai ba mu amma mun san fayif da ruwa yi eh to kar ya yi ƙasa da fayif da ruwa ina ganin kaman sandan goron mashin ba zai wuce wannan ba ko yawa to wa gurin tsayi kuma kar ya yi ƙasa da zira'in zira'i ɗaya kar ya yi ƙasa da haka in dai sama da haka kan ma ba magana kana magana mai kasa da haka ya kasance tsahirin mai tsarki sabitin tabbataccen abu karka zo ka ga akuya tana kawai kai satara da akuya ta ji wani ya kira ta kawai ta tashi ta yi gaba ko kuma kai satara da yaro yana yaro yana wasan sa kawai ka tsaya satara in ya ga wani abun wasan ba sai ya tafiya barka ba to ya zama to sabit tabbatacce ghairu muwashwishin banda mai daukan hankali banda me me banda mai daukan hankali ka zo ka sa wani satara kawai a gabanka kana ganin wani su zane a jiki gaba daya akwai aiki ba yanzu wannan ado da ake tafa ma masallaci ka ga wani kafin ta yi haka ka ga wani wawun ya yi abun nan a masabar malikiya magarubi ne gaba ɗayansa amma an taba ka kace malikiyan kake yi ko ba ka bara ba ka shimfiɗa shimfiɗi duk wannan a masabar malikiyan duk magarubi ne ba za ka yi su ba afdalu shine ka yi sallah akan ƙasa Allah ya ganar da mu amma yanzu kai kai sani ka zo ka ma masallacin karbudi ina za ka kwasto mama ai ba mai farin kaya ko mai bakin ma bare je bai ana bukatan tsafta ana bukatan me tsafta akwai dalilin yin wannan magana a wancan lokaci Allah ya ganar da mu amma shi ma yadda ya tashi magana sai ya ce maka amma babu babu laifi mutum dan ya shimfi da taburma eh dan ya shimfi da me hasir taburma yace babu laifi ai akwai dalilin fadan wancan ne Allah ya ganar da mu ya iya ta fama haɗawa ko ya muke da lokaci lokaci ya zo to sai mu zai kwana a wannan musahabi nan muke ajiyewa abinda muka faɗa daidai ya ubangiji Allah ya karba mana abinda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya dace da mu ya mana mutunta kusa ko nesa fara zai mana addu'a wannan rayuwa da muke ciki ya ubangiji Allah ya bamu da sauki abinda muke neman cikin alheri ya ubangiji Allah ya